أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمين يومنا أشرين أكو mun shigo daren ashirin da hudu ran lahadi shida ga watan shida hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a satin da ya gabata mun tsaya aya ta uku mun shigo cikin ta hudu lokaci ya muna halinsa don haka insha Allahu ta'ala a yau za mu tashi aya ta hudu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar kuma Allah ya kashe mu akan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ya sanya aljannatul firdaus ta kasance ita ce makoman mu gaba daya malam Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة وهو في الآخرة من الخاسرين الله سبحانه وتعالى يتي اليوم أيو su waɗanda ayat ta sabka a kansu sun san kowace rana ce ko ba haka ba uhilla lakum at-tayyibat an ka halitta muku abubuwan da suke daɗaɗa to nan uhilla ba ana nuhin yau ne kawai aka halatta ba ko ba haka ba domin suratul ma'ida tana daga cikin surori na ƙarshe wadda sun kasabka na alƙur'ani ko ba haka ba to don haka shin yanzu da an ka ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat yau ina Allah halitta su a'a yau ne aka kai ƙarshe don addini ya cika dan akwai surorin da suka sabka kafin wannan sura kuma an halatta abubuwa da dama a cikin su mu ɗauki suratu masalan al-a'raf Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa muna a cikin suratul mu'minun ya yi ma'annabawa umarni ya ayyuhar rusulu kulu mina tsayibati wa amalu saliha kaga wannan sura ce makiyya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin annabawan da an kai ma umarni ko ba haka ba sannan kuma an ci kira ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum to kaga nan a ce al-yawma uhilla lakum sai ana nufin a yau ne aka kai karshe in ba haka ba za a samu matsala an gane wannan da kyau ko al-yawma a yau uhilla lakum at-tayyibat an ka halitta muku abubuwa wanda suke dadada to menene at-tayyibat muna da buƙatar mu san menene at-tayyib tunda in an ce an halatta ma abu ya kamata ka san shi kafin ka ci to at-tayyibat inji malamai suka ce diddul khaba'is duk abin da yake ba mummuna bane ba datti bane ba kazanta bane to an halitta muku shi dama an ce wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'is in kuma muna so sai mu ce a'a su at-tayyibat su suka fi yawa an gane ko al-muharramat su ne aka kebe to waɗannan waɗanda aka kebe su ya kamata mu sani domin fa bi diddiha تتبين الأشياء قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا سبب كأني أن يكون ميتة أو دما مصفوعا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به da haka uhillat lakum bahimatul an'ami kaga uhilla tunda ya nuna an halitta kenan bahimatul an'ami tana daga cikin at-tayyibat illa ma yutla alaikum tunda an yi istisna'i baya daga cikin at-tayyibat kenan hurrimat alaikumul maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri llahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسقا كنا بيدك تكين الطيبات dole haka zaka yi tunda an ce an hada tama at-tayyibat yana da kyau ka san menene at-tayyibat kafin ka ka ci su to amma in muka gane sune diddul khaba'is magana ta kare mun fahimci wannan da kyau ko al-yawma uhilla lakum at-tayyibat a yau ne aka halitta muku abubuwa wanda suke daɗaɗa. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم wato abinci to yanka ce at-ta'am satin da ya gabata mun yi bayani tana ɗauka abinci ko kuma at-ta'am tana ɗauka abin sha ko ba haka ba to anan kuma tana nufin az-zaba'ih abin da suka yanka su ahlul kitabi sai ya zamanto an yi takhsisin wannan kalima daga cikin abubuwan da ake ci ina fatan kun fahimta da kyau don saboda kenan kalima ta at-ta'am ama ce am amma ce To don haka anan cikin wannan aya akwai matsaloli, ahalul kitab suwaye ahalul kitab, shin su ne waɗanda suke zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko hannun yanzu suna nan matsayin ahalul kitab. To jamhur da malamai sun tafi cewa duk wanda yake akan addinin nasaranci ko yake akan addinin yahudanci ko a yanzu za a sanya shi a cikin ahalul kitab. Sai dai wani khilaf daga malamai waɗansu wata riwaya da aka yi daga wato sayyidina Umar radiyallahu an da kuma Imam Shafi'i wanda shi Imam Shafi'i ya yi riwaya daga sayyidina Umar yake ganin cewa su nasara na larabawa ba su daga cikin ahlul kitab har sayyidina Umar yake cewa ma nasara wato ma nasara al-arabi bi ahlul kitab bi ahli kitabin wato nasara na larabawa inda suka shiga cikin addini na kiristanci ba su zabantowa daga cikin ahlul kitab la tahillu lana zaba'ihuhum wato abincinsu ko abin da suka yanka tunda na ana zanta abin da aka yanka ne ko ba haka ba bai halatta gare mu mu ci shi ba to kaga wannan da wannan ne waɗansu malamai suke cewa a yau ba za a ci abin da wato ahlul kitab suka yanka ba amma wannan jamhuru sahaba da jamhuru na malamai sun saba ma sayyidina Umar balle ka ce an saba ma sayyidina Umar shi kadai a'a jamhuri sun tafi cewa har yanzu suna nan a wannan matsayi an gane ni da shine waɗanda za su za su haramta auren ahlul kitabi da wancan lokaci istinadan ne sun dogara ne da wannan asar da aka rawaito daga sayyidina Umar amma za mu zo mu ga abin da sayyidina Umar yayi fatawa akan shi kan zancen aure na ahlul kitab to anan sai malamai suka ce abinda ahlul kitabi suka yanka suka yanka yana da halaye daban-daban akwai hukumce-hukumce da ya kamata mu fahimta na farko sun ka ce an yi ulama annahu sammallaha ta'ala walam yadhkuru ghairahu in an kasancewa ya ambaci sunan Allah lokacin da zai yanka kuma bai kira sunan kowa ba bai kira sunan Yesu almasihu ba bai kira sunan wani gunki ba to malamai suka ce anan za a ci kenan wancan afarkin na Umar ba za mu abin gare shi ba tunda jamhuri sun saba masa na Umar radiyallahu an mun fahimci wannan da kyau na biyu an yu'lama annahu ahalla li ghairi Allah musan cewa ya kira sunan wani wanda ba Allah ba sawa'an Yesu almasihu ne ya kira ko ko wani Yesu almasihu dan ba za mu ce ba a in Yesu almasihu ne tunda ya imani da Yesu almasihu a'a azabhu li ghairi Allah la yajuz yanka ga wani Allah ko a kira sunan wani Allah ba za a ci ba don Allah ya ce wa ma uhilla li ghairi Allah bihi waccan aya dukkan abin da ya zama to an ambaci sunan wani Allah an haramta shi da haka ba zai shiga a cikin nan ba mun fahimci wannan da kyau na uku malamai suka ce idza jama'a baina ismillahi ta'ala wa ghairihi la tu'kan in ya ambaci sunan Allah kuma ya hada shi da na wani ba za a ci ba don an ce wa ma uhilla li ghairillahi bihi ikhtalata al-haram bil halal fala tu'kal in haram da halal sun ka tudanya bai kamata a yi dole za a gudu wani zai ce a ni ban yarda da wannan ba sai mu ce to yanzu bari a kawo tano na ruwa sai a kawo litarin giya guda a zuba ciki za a sha kuma za a sha ba tun da haramta shiga ciki babu zancen a sha ina fatan kun fahimce ni sai malamai suka ce hali na hudu idza sakata wa lam yusammi Allah ta'ala wala ghayrahu idan yayi shiru bai ambaci sunan Allah ba sannan kuma bai ambaci sunan wani Allah ba jamhurin malamai sun tafi cewa anan za a ci an gane ni amma ko da suke ganin cewa ba za a ci ba don ya ce wala ta'kulu min ma lam yuzkar ismullahi alayhi to amma dai shi Imam Shafi'i yana ganin min ma lam yuzkar ismullahi alayhi shine ma uhilla li ghairi Allah bi amma ko da akan zancen jamhur waɗansu malamai jamhur sun tafi cewa za a ci shi in dai bai ambaci sunan Allah ba bai ambaci sunan wani ba hali na biyar ya zamanto mun jahilta ba mu san ya ambaci sunan Allah ba bai ambaci sunan Allah ba ko ba haka ba to anan za a ci ko ba za a ci ba malamai sun ka ce to al-aslu dan al-ibaha tun da an halatta muna ba mu ga lokacin da ya yanka ba ba a ba mu izinin sai mun yi bincike ba mun gano ya ambata ko bai ambata ba don haka da wannan ne za a ba da fatawar kai na turai ko ba haka ba in ya fito daga kasashen kiristoci malamai suka ce za a ci in ka yi niyya in ba ka yi niyya ba kuma ka bari ko ba haka ba amma in ya fito daga kasar tana tana wasaniyin ne ba ahlul kitabi bane ko ba haka ba da haka ba za a ci yankan su ba wannan ita ce fatawa wadda allajinar da'ima ta bayar cewa waɗannan abubuwan sun halatta ba mu ne muka fara halattawa ba kawai ya shiga gidan tele ko gidan radio ya ce zai yi raddi a doli lokaci ne an shigo lokacin raddi ko ba haka ba to sai malamai suka yi saɓani kuma akan abin da Allah ya haramta musu amma kuma yana daga cikin yanka misali Allah ya haramta musu wa alal ladina hadu harramna kulli dhi zufur ko ba haka ba malam tufarraq asabihu ba wancan abin da ake nufi duk wanda wato yake da kofato koko faruttansa ba su rarraba ba wa min al-baqri wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma ko ba haka ba naman da yake laƙe ga hanji da kuma abin da ya kama da haka da tumbi illa ma hamalat suhuruhuma aw al-hawaya aw makhtalata bi'adhi to waɗannan shin ya halatta mu mutu tun da su an haramta musu wanda ya yanka in mun ka kalli cewa shi an haramta masa kenan ya haramta ga wanda zai ci bayan shi ko ko za mu kalli a'a wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum to hadha laysa min ta'amihim wadansu malamai suka ce laysa min ta'amihim wadansu malamai suka ce la az-zakatu la tatajazza'u yanka bai rabuwa a ce wannan halatta ne wannan haram ina fata an fahimce ni amma shi imamu malik rahimahullahu ta'ala ya tayi akan karahiyanci sai mas'ala ta ƙarshe wadda ya kamata mu tattauna akan ta akan wannan aya shine cewa shin ahalul kitabi idan yana da kare sai yayi karen nan yaje yayi farauta to shin ya halatta idan bai ambaci sunan wani Allah ba in ya ambaci sunan Allah kawai ko ko yayi shiru bai ambaci sunan Allah ba ya tura ya kamo shin ya halatta a ci ko ko bai halatta ba ina fata an fahimta to dan haka imamu malik rahimahullahu ta'ala yace ba za a ci ba don Allah yace tanaluhu aydikum wa rimahukum abinda aidikum da rimahukum to sai kuma sauran jamhurin malamai suka ce a'a suka ce ana iya a ci dalili kuma ba a bambantawa tsakanin abin da suka yi farauta da abin da suka yi yanka ba za mu bambanta ba don ya ce illa ma zakkaitum to illa ma zakkaitum ku ce aya ta zo ta ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum tunda kun ku yi istisna'i wajen yanka ba to wannan kuma rima hukum din ita ma ba za a yi istisna'in ta ba dan ana ganin wancan lokacin da za su zo ne wajen aikin haji kafin a yi wato hijjatul wada aka ce an halatta musu la yabluqun lakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum suna akan hanya ita ko wannan aya al-yawma uhilla lakum at-tayyibat duk da yake a karatu ta gabace wannan amma wajen sauka waccan ta riga ta to dan haka malamai suka ce ya halatta a ci amma imamu malik a wata riwaya ya karhantar da wannan yace ba za a ci ba ina fata an fahimta amma dai zance mafi inganci abinda suka yi farauta ya halatta gare mu mu ci shi wallahu subhanahu wata'ala a'lam to amma anan mu ja hankalin jama'a kan aji ana zancen kare zancen kare zancen kare yayi farauta kuma mun kawo a wancan sati wa imamul marzabani yana cewa tafdilul kita kilabi ala kathir min malabisa siyab ce to ai kenan aje kare abu ne wanda yake na da kyau a akwai ka'idodi an gane ne ko malamai sun yi bayani kan hukmu iqtina'il kalbi hukuncin ayi tsururin kare menene tsururi da malaman zauri suke faɗa shine ka aje kare a gidanka kai zaman to mallakarka hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Salim an abihi inda Muslim an annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi kala ya ce man iqtana kalban duk wanda ya riki kare kan mu ce tsururi dan ba kowa yake fahimtar sa ba illa kalba saidin in ba kare na farauta ba au mashiyatin ko ko wanda yake kula da dabbobi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na qasa min ajrihi abinda yake raguwa na lada sai an gane ni kulla yaumin kowace rana qiratani qirati biyu to kaga ashe aje kare abu ne wanda bai halatta ba a shari'a sai waɗannan guda biyu kalbu said na farauta da kare mai tsaron dabbobi sannan kuma har yanzu akwai hadisi na Abdullahi dan Umar wajen Imam Muslim Ibn Umar yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil kilabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci a kashe karnuka dake cikin garin Madina illa kalba saidin in ba kare na farauta ba au kalba ghanamin ko ko kare wanda yake na fakon dabbobi au mashiyatin ko dabbobi almashiya dabbobi dai ne nau'i na dabbobi daban-daban ko ba haka ba faqila sai an ka ce ibn umar ga abdullahi dan umar inna aba huraira haqiqa aba huraira yaqulu au kalba zar'in ko ko kare mai tsaron wato abin nan abin da aka shuka ko gonaki faqala ibn umar sai faqala ibn umar ibn umar yace inna li abi huraira zar'an abi huraira yana da gona shi yasa yake kawo wannan to kaga irin waɗannan hadisan ne yan shi'a suke son su samu ta to ai kaji ibnu umar ya karyatar da aba huraira to in muka kalli illa ina fata an fahimce ni koda ba hadisi bane da zamu kalli illa wanda ta sa an ka halatta aje kare wanda yake fakon dabbobi dabbobi dukiya ne kenan a kiyasance shuka ita ma dukiya ce kenan inda lalura babu wanda zai maka tsaro ya halatta ka aje kare abinda malamai suka faɗa kenan sannan kai da baka yi imani da hadisan Bukhari ba, da baka yi imani da hadisan Muslim ba, a matsayinka da ɗan shi'a ya za ka zo kuma ka kafa mana hujja da hadisan da ke cikin sahihul Bukhari da sahih Muslim. Allah ya ganar da mu. To sannan kuma ya ku ’yan uwa musulmi, hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, ina fata an fahimce ni, wata rana Jibrilu ya yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam alƙawalin zai zo, wannan shi ma hadisi ne na Salim wanda Imam Bukhari ya kawo shi. farasa alaihi ai fa abta'a rasa daga tarayyus ne jibrilu sai jinkiri bai zo ba ina fata an fahimta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya damu lafiya sai jibrilu ya ce la nadkhulu baitan fihi suratun wala kalb ba mu shiga gidan da akwai kare ko kuma akwai hoto ko mu ce gunki shi dan malamai sun yi sabani to amma anan can an ce illa kai ba saidin au mashiyatin au kaza kenan duk karen da ya kasance ba na farauta bane mutum ya aji ba na mashiya bane mai tsaron dabbobi ba wancan bane in ma zar'in da ai yana gona yana fakun gona ko ba haka ba ba zai shiga cikin wannan hukunci ba to istitna'i wanda shari'a ta yi maka umurni wanda shari'a ba ta yi ma umurni ba ba za a yi ba to amma yanzu wace matsala muke samu shi ne abin da yake faruwa duk wani mutum wanda yake ganin ya waye yanzu sai ya sa kare a cikin gidansa babu gaira babu dalili malamai suka cewa in akwai zarura kamar mutumin da gidansa yake can ƙarshen gari in ya fito ba kowa za a yi masa sata suka ce ya halatta ya ajiye kare saboda wannan zarura ina fata an fahimce ni tun da ɗai abu zai wato mai risala an gane ni abu zai da lokacin da ya zo iske fatawa ta imamu malik cewa ba za a ajiye kare ba kowanne iri ne a garinsu kuma barayi sun yawa ya ce da imamu malik yana da rai a yanzu da ya halatta ma ba wai kare ba ko zaki ne ya kamata mutum ya ajiye a cikin gidansa ina fata ana fahimta ta kenan darura amma babu darura ta yau babu ta gobe mutum ya aje kare saboda abat barikanci da boko da jiji da kai ko dan saboda rowa baka son a shiga gidanka ko ka aje kare na cizon mutane ga banza ga yi kana cutar da al'ummar musulmi wannan haramun ne ya kamata mu ji tsoron Allah in kana son mala'ikun rahama su ga a cikin gidanka amma in baka bukatar mala'ikun rahama to Allah ya wadatu da kai Allah ya ganar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum ku kuma abincin ku ya halatta gare su ina fata an fahimce ni kenan ku in kun yi yanka ya halatta su ci dan haka Allah ya tabbatar da wannan ya fito da shi karara sai Allah subhanahu wataala ce wal muhsanatu minal mu'minat kenan ya halitta gare ku ku auri al muhsanat kalima ta al muhsanat tana da ma'ana guda hudu a cikin alqur'ani amma malamai sun da'afa ma'ana daya wani lokaci an ka ce al muhsanat ana nufin mace wadda take tana da miji dan ya ce wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum nan al mutazawwijatu ake nufi wani lokaci an ka ce al muhsanat ana nuhin al hara'ir su ne waɗanda suke ‘ya'ya ba bayi ba ko ba haka ba fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma ala al muhsanati min al azab ina fata an fahimta sannan wani wuri kuma ana nuhin al afa'if an gane ni muhsanatin ghayra musafihatin mace wadda ta kare kanta daga zina to anan wanne ake nufi in an ce al muhsanat anan an gane shi ana nuhin al hara'ir mata musulmi wanda suke ƴaƴa to wannan ya halatta mu aure ƴa to in bai wace fa ya halatta mu aure ta bi shart a wajen waɗansu malamai in ya zamanto ba a samu halin auren ƴa ba wadda take mu'mina dan ya ce wa mallam yastati minkum qawlan an yanki hal muhsanati al mu'minat ko ba haka ba to sannan kuma anan akwai wata qira'a imamu al-kisai ya karanta wal muhsinatu min al mu'minati wal muhsinatu min alladhina utul kitaba min qablikum to yaya menene al muhsanat menene al muhsinat in mun ce al muhsanatu ismul maf'ul ne waɗanda wato misali an kare su ko mu ce musulunci ya ba su kariya ko Allah ya ba su kariya in mun ce ƴaƴa ne Allah ya ba su ƴanci bu shiga karkashin bauta ba mu fahimci wannan da kyau amma in muka ce almuhsinatu kamar al'afa'if waɗanda suka kare kansu daga zina kenan an kalli aikin su dan an hana ma mumini ya auri mi ya auri mace da take fasika ko da mumina ce ko da musulma ce za mu ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima zalika alal mu'minina ha magana ta kare ba a auren mushrika kafira arniya tantagariya pagan ko ba haka ba Allah ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min kenan dai mace in ta zamanto ya ce ba baiwa ba mu'mina ita ce ta farko wadda take baiwa malamai sun yi sabani wasu suna ganin ana iya a auri baiwa ina fata an fince ne ko da akwai ya in mutum yana son ta amma su wasu su dauki mafhumkin cewa wa man lam yastati minkum qawlan sai in baka da halin auren ya mu'mina sannan zaka aure zaka aure baiwa amma kafira wadda ba ta sallah nan ba auren ta amma wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum an halatta muku ko auri al muhsanat waɗansu sun ka fassara shi da wato afa'if su ne matan da suka kare kansu daga zina sannan kuma su malamai suka ce a'a na biyu nan ana nufin waɗanda suke alhara'ir ƴaƴa min allazina utul kitaba na danga waɗanda an ka ba littafi to wannan aya sai ta yi takhsisin cewa za a iya auren ahlul kitab don ya ce wala tankihul mushrikati kakku auri mushrika anan am ne ko ba haka ba ahlul kitabi ko mushrikai ne don Allah yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikuna kaga mushrikai ne to amma nan sai wannan aya ta yi takhsisi tace وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هذا سيكا تخصيص شيء تو أما أتكين رواية ويدا أكي ودق سيدنا عمر نما سيدنا عمر يا اجتهادي يا هنا وطنسو صحبي أوريان أهل الكتاب to wasu sai wasu ɗauki wannan su ce a'a ai ba a auren ahlul kitab saboda sayyidina Umar ya hana a'a ba mutlaqan bane sayyidina Umar ba zai haramta abinda Allah halatta kai tsaye ba sai da wata illa ina fata an fahimce ni dalili kuma sayyidina Umar ya hana ma Huzaifa aure an ji ya aure wata ahlul kitab sayyidina Umar ya ce ka sake ta yace a haramun hiya shin haram ce sayyidina Umar ya ce la walakinni akhafu an tuwaqi'ul mumisati minhunna ina tsoron ko auri almumisat karuwai daga cikinsu don mace in tana da kyau to shi kenan ba a zance yanzu hankali da mai kuɗi da mai mulki da mai ilimi da malam da kowa kokarin da aka yi a faɗa abin da ya kaso dai a samu mace mai kyau gashi nan ko zamani ya nuna ko ba haka nan bane babu wanda yake son ya auri mace mai kyau irin mai mulki ko mai kuɗi ko mai ilimi malami yana son matar da mai kuɗi yake son ya aura da mai mulki ina fata an fahimce ni to ita ko mace mai kyau yana da wahala kyauta ba zai ruɗe ta ba sai ta ga cewa ya kamata ta yi duk abin da ta ga dama to kai ko in kana son ta sai kaga ya kamata ka barta ta saba ma Allah ka zauna tare da ita kaga an samu matsala yana yiwa malam ya shiga gidansu a gaba a hana ma malami a ce za a bashi a hana ma mai kuɗi shi ko in ya zo ba za ta yi masa biyayya ba ƙarshe sai ta haifa mai ƴaƴa tana ta wai ɗiyan ko malam wane ne ɗiyan malam wane ne ba dole ba na fata an fahimce ni don haka sai na umar ya ce to dalilin da ya sa kenan yana tsoro kaga ba yana nuna cewa ba bai halatta bane a'a ga abin da yake tsoro akwai wata riwaya ma da aka yi daga wato sayyidina umar radiyallahu an muhammad bin hasan ash-shaybani ya kawo wannan riwaya a cikin littafinsa yake cewa fa inni akhafu an yaqtadi bika almuslimun ina tsoron musulmai su yi koyi da kai su ga cewa ya halatta a matsayinka na malami ko ba hakan ba fa yakhtaru nisaa ahli dhimmati li jamalihinna sai su zabi matan ahli kitabi kafirai nan ahli kitabi yake nufi li jamalihinna saboda suna da kyau mace in tana da kyau tana sawa imani sai ya rufe ba a gani wani malami da muka zauna tare da shi a Saudiya ya rasu ina fata an fahimce ni Allah ya ji kansa yake cewa zaka iske malami yayi hutuba ta kai dubu amma da ya ga mace mai kyau rana guda za su hushe gaba daya wallahi yace yayi hutuba yayi hutuba yayi hutuba yace amma da ya ga mace sai waɗannan hutubobin gaba daya su tashi daga aiki Allah ya muna tsari daga irin wannan sai sai na umar ce ina jin tsoron ai koyi da kai da malihinna wa kafa bi zalika fitnatan lin nisa'il muslimina wannan zai iya zaman tuwa fitina ga matan musulmai ko ba haka ba domin za a guje su da hujjar cewa Allah ya halatta to kenan in waɗancan suna da kyau kaga gare su za a kaga ko ƙarshe kuma matan musulmai gashi nan suna da yawa ba za a ɗauka ba wannan zai sa matan musulmi su koma cikin zina kaga an yi banda Allah subhanahu wataala ya mu da tsari da haka sayyidina Umar kada a yi masa ƙarya ba ya haramta bane mutlaqan ga illolin da ya basuwa to mu yanzu ba ma haka ba akwai waɗanda sun kai wato alfatawa bil maqas ina fata an fahimce ni alfatawa bil maqas shine ka ɗauki fatawa kai kiyasi da ita ko da nafsi bai halatta ta ba su wato turabi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da 'yan siyasa za mu ce na ƙasar sudan an fahimce ni waɗanda suna daga cikin waɗanda ke kawo waɗansu afka muna fatan dai allah ya gafarta musu da mutane ne suna yin kuskure suka ce ai ya halatta wato wanda yake akan addinin ahalul kitabi ya auri mi ya auri musulma sun ka ce dalili tunda an halatta muna mu auri matansu su ma halat ne su auri matanmu kaga kenan qiyasi al-fatawa bil maqas malamai sun yi raddi akan wannan kuma sun nuna cewa wannan bai halatta ba don kakkaji an ce al-turabi wani babban malami ne ka je ka ɗauki wannan fatawa ka yaɗa an fahimci wannan da kyau to sannan kuma yanzu mutanenmu da suke zuwa ƙasashen turai sai su je su auri turawa muqaddarta ahlul kitabi ne ba kafirai bane waɗanda ba su da addini shin ya halatta ko bai halatta ba malamai suka ce a yanzu ba za mu halatta ba don mi saboda musulmai lokacin da suke auren ahalul kitabi su suke da shugabanci ƴaƴan da za a za a haifa naka ne amma yanzu in aka haife su a can kai baka da ikon kanka a can don ba dan kasa kake ba na biyu ƴaƴanka zaka haifi kafin raini to ya halatta mutum ya aure mace dan ya haifi kafin rai sai su ce a'a ni dai ina son in samu takardun zaman kasa da wannan suke auren su suna zuwa malamai suna musu fatawa dan haka wannan shi ma bai halatta ba to sannan kuma ai hattara nan kasashenmu yanzu aurar da kafirai ba wani abu bane shikenan yanzu an samu wata dubara sai a ce to kafiri ne yake son yar musulmi to yana jin tsoron a aiban tashi a ce ya ba kafiri aure sai ce to yanzu abinda za a yi a samo malami ya bashi kalmar shahada sai a zo a dauko a ce malam ga wani mutum yana son ya musulunta ko ba haka ba ko ko a sai da shi association islamic a ce a wani mutum yana son ya musulunta sai a zo da baturi a ce to gashi nan kalmar shahada za a bashi ce la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, Muhammad Rasulullah, ta ce, To, ya alhamdulillah ya musulunta, kafiri sai a zo kawai shi kina an ƙari, ko ba haka ba, ko a zo a ɗauko ba gwari wanda yake ba musulmi ba, a ce za a ba shi aure, a ce a sai da shi association Islamic, ko a je da shi rajjuma inda wato liman a ba shi kalmar shahada don musulmi su gani. La ilaha illallah sai ce la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah, sai ta ya musulunta, alhamdulillah, Allahu Akbar. wallahi Allah ya sa abin da kuke aikatawa ku yi hattara wallahi duk mutumin da ba a tabbatar da musuluncin shi ba ka zo kawai haka ka gaga ka ba shi kalimar shahada ta ƙarya an ka je an ka aura mai musulma abin da za su baka wallahi kaɗan ne nan za ka sanya shi tana yawa ko sati bai don haka wallahi ku yi hattara da aka ce ahlul kitab bai halatta ba wanda ake shakkan musuluncin shi a ba shi aure na biyu ahalin kitabu kin ne ya zamanto kana da iko akan su ba karuwa bace daga cikin su ko ba haka ba ta zamanto kuma ya ce ba baiwa bace dan kad ɗanka ya zamanto karkashin kafirai to ya zai ku halatta mu waɗanda a can ture ku ce ya halatta alhali ƴaƴan su suna gani za su koma kirista wani na zo da wannan Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu Allah subhanahu wataala ya ce to wal muhsanatu min al mu'minati wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum wato utul kitaba min qablikum an ba su littafi daga gabaninku ba wai ana nufin waɗanda aka ba littafi gabaninku ba zamanin manza Allah sallallahu alaihi wasallam su kadai a'a shi min qablikum yana kuma daga utul kitaba ne duk wanda yi imani da wannan addinin to yana daga cikin su ina fata an fahimce ni ba za mu haramta auren su a yanzu ba amma sai dai da waɗannan sharuɗa Allah subhanahu wa ta'ala ce, "Iza ataitumuhunna ujurahunna idan kuka ba su ujurahunna nan al'ajiru ana nuhin as-sadaku, gakkai fassara ta ‘yan shi'a, ka ce al'ujuru shi ne lada, kinan ya kamata ku yi magana da mace ka ba ta ladarta. A'a, nan ujurahunna sadaquhunna ake nufi, sadaki ake nufi, domin shi aure ba a ce an ba mace lada ko karo sai a ce an ba ta ajruha. Ina fata an fahimce ni. Muhsinina za ku yi auren nan kaji Allah ce muhsinina kuna masu kare kanku daga zina ghaira musafihina ba masu afkawa cikin zina ba a cikin suratul nisa'i kai hassara sai ce muhsanatin su matan da za su aura masu kare kansu daga zina ghaira musafihatin ba masu afkawa daga zina ba daga asafuna shine ruwan da ke zubowa daga saman dutsi kenan mace da take karuwanci kamar wato yadda ruwa suke zubowa daga saman dutsi haka ne ake zina ake lalata da ita wal iyadu billah can maganan mata ake yi su su kare kansu ba masu zina ba muhsanatin ghayra musafihatin jam'u muannath salim ne hali ne kenan nan ko muhsinina ku masu auren kuna masu kare kanku daga zina a ce kai aure kuma kana zina kaga bai dace ba ghayra musafihina ba kuna masu afkawa cikin zina ba ko ba haka ba ko mu ce at-taghlib nan da maza da mata duka sun shigo ciki ina fata an fahimci ni domin jam'u muzakkaru salim in an kawo shi da mata da maza duka suna iya shiga cikin shi ko ba haka ba wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirina bai ce kafiratin ba sai da mutu da maza da mata rufin shiga ciki sai Allah ce wala muttakhidhi akhdan kuma ba masu riƙon abokanai ba a ce wagga abokiya ta ce shari'a ta ce kaga yanzu facebook sai a ɗauka a ce ina da wata abokiya ƙasar america babu abotaka tsakanin ɗan namiji da ƴa mace musulunci bai da wannan ba suna ne fasikanci ina fata an fice da haka zan a ce wannan abotaka ce amiciye musulunci bai santa ba sunanta fasikanci in kana yi ka yi in ba ka yi ka bari kuma ka ji tsoron Allah subhanahu wataala Allah ce to wa man yakfur bil imani duk wanda ya kafirce mai imani to ana akwai matsala sai malaman lugha suka ce a waɗansu suka yi tambaya a to ai ba a cewa mun yakfuru bil imani domin ba a kafirce mai imani wa ake yin imani da shi Allah ko ba haka ba qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub ko ba haka ba amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi ba a cewa amana bil imani ko a ce kafara bil imani kwana shi haka nan a cikin larabci sai malamai suka ce to na al'imanu nan ana nuhin al'islamu domin da al'imanu da al'islam in sun in ɗai ya zo gudan ya shiga cikin ɗan'uwansa amma in suka rarraba ko wani yana matsayinsa alifil arabu amanna kullum tu'minu walakin qulu aslamna amma nan da aka ce wa man yafur bil imani da al'imanu da al'islamu duk sun shiga ciki wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan da al-islamu da al-imanu duka sun shiga ciki to a larabci ba a cewa amana bil imani sai waɗansu malamai suka ce nan al'islamu ake nuhi da al'iman amma shi kalima ta wato wa man yakfur bil imani kenan sai sun ce alba'u bi ma'ana an yakfur bi ma'ana irtadda kenan wa man irtadda anil islami domin alba'u wani lokacin tana zakuwa bi ma'ana an sa'ala sa'ilun bi azabin waqi ai sa'ala an azabin waqi waɗansu malamai suka ce a'a wa man yakfur bil imani al'imanu nan masdar ne domin amana yu'minu imanan to wani lokaci za a zo da masdar amma ana nuhin ismul maf'ul kenan wa man yakfur bil imani kenan wa man wa man yakfur bil mu'man bi abinda za a yi imani da shi uhilla lakum saydul bahri ay uhilla lakum masidal bahri an halatta muku abinda aka farauce to kaga nan sayd ai farauta ce amma ba sai ba farauta Allah ɗaya ke nufi ba a abinda kuka farautu to nan wa man yakfur bil imani kenan wa man yakfur bil mu'man bi duk wanda ya kafirce ma abinda aka yi imani da shi shine Allah subhanahu wata'ala da sauran abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya umurni faqad habita amaluhu aikin sa gaba ɗaya ya ɓaci Allah shi mun tsari da ridda wa huwa fil akhirati min al khasirin ranar tashi alkiyama da cikin wanda suka yi hasara malamai suka ce nan faqad habita amaluhu aikinsa ya ɓaci wa huwa fil akhirati min al-khasirina amma in mata ala al-kufri wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun in bai mutu ba in ya dawo yan musulunta ayyukan shi suna nan kenan wannan zai nuna cewa in mutum ya je ya aikin haji sai daga baya ya kafirta daga dawo ya dawo cikin musulunci to tun da bai mutu ba ba sai ya sake aikin haji ba aikin shi bai ɓaci gaba ɗaya ba mutuka yana akan imani da haka duk ayoyin da suke cewa wanda ya kafirta zai shiga wutar jahannama da sharadi in bai yi imani ba wa huwa fil akhirati min al khasirin ranar tashin alkiyama yana daga cikin wanda suka yi hasara suka yi hasaran mi ya kamata a sa abin da aka yi hasara ha na farko sun yi hasarar kawunan su allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun in ƴaƴan shi sun kafirta ba su bi shi ba su ma yayi hasarar su ala innal khasirin allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah Allah shi mun tsayi daga irin wannan hasara Allah ce khasirat dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin kaga ya hasarar duniya yayi hasarar lahira yayi hasarar kansa yayi hasarar iyalinsa babu ko hasarar da ta kai ga wannan Allah shi mun tsayi sai Allah ce ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila as-salah ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون حديثي يا ثبت دغ منزان الله صلى الله عليه وسلم دغ ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها take cewa saqatat qiladatul li bil baidaa wato ina da sarka sai ta fadi ban ganta ba a wani wuri da ake ce ma al baidaa da dalun ne wa nahnu dakhiluna almadina muna kusa da garin madina fa anakha annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi ya durƙusar da sai hadisi bai kawo abin da an ka durƙusar ba ita ce mi ita ce taguwa kenan fa anakha naqatahu an gane ko wa nazala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sabka fasana ra'sahu fi hajri ya gaji sai ya jingina kansa fi hajri ma'ana akan jikina daidai kuibi naman da ke tsakanin wato awaza ta ɗan adam da kuma abin da ya shafi wurin zamansa waɗansu kuma suka ce a'a hajiri shine gaban sutura farkon suturan mutum almuhimmu dai tana nufin ya jingina kansa a jikinta a wata riwaya wadi'un ra'sahu ala fakhidi ya aza kansa akan katattarin naina to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hauka raqidan yana mai bacci aqbala abubakrin sai sayyidina abubakar ya zo falakazani lakzatan shadidatan sai ya dage ni ko ya takare ni wato takara wadda take mai girma ina fata an fahimce ni sai sayyidina abubakar wa qala yace habastin nasa fi qilada kin tsai da mutane saboda mi saboda yar sarkaki kasa al'adurin mata turawa ma da adda shedanci sai suka ce an ka ce ana son ayi bayanin menene an mace sai suka ce c'est la déprogrammation abinda ake nufi da mace wai in ka tashi aiki in kana son ya lalace to ka sa mata ciki wai su de programming ka wai waɗanda kuma suke zakwa suna zancen yancin mata ina fata an fahimce ni mutumin da ya sanya mu mace suna mai lalata aiki wai shi na gobe zai zuwa ya je maka wai ka abin da yayi amma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta Allah shugaban annabawa ya tsaya yana bincike ko yana neman tsakiya ko sarƙa ta matarsa da tabbata ka gani ashe musulunci ya girmama mata sabon Allah dai abbai dace ai ba saboda su wa qad auja'ani sayyidina abubakar aisha take bada labari babanta ya ji mata rauni ko yayi mata rauni ya ji mata ciwo thumma inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam istayqaza ya falka daga bacci wa hadarati subh lokacin sallar asubahin ya karato ko yayi kusa ko ya zo ko yayi faltumisa alma sai aka nemi ruwa falam yujad ba a sami ruwa ba ko ba a samu ruwa ba fa nazalat sai aya ta sabka ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati fa qala usayd ibn hudayr sai usayd dan hudayr yake cewa yace laqad barakallahu linnasi fikum ya ala abi bakr lalle hakika Allah yayi ma mutane albarka ta dalilin ku ya ku mutanen wato iyalin gidan abubakar ma antum illa barakatun lahum ku ba ce ba komai bane illa albarka ga mutane ko ba haka ba daga wani wani yake samun albarka in ba nan da wannan matsala ta samu ba kaga zan can wannan aya a sabkar da ita da bai zo ba ashe Allah ya sanya asbab kuma baka cewa don mi Allah a'a haka Allah ya so kuma yayi niyya narfa'u darajatin man nasha Allah yake daukar da wanda ya so dan haka ka tambayi me yasa aka yi kaza to kuma ba mu za ka tambaya ba shi Allah da ya haka shi ya kamata ka tambaya kuma la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu Allah ya fi karfin wani mai tambaya ina fata an fahimci ni kai ne ake iya ma tambaya in ba ka dan ba kai ma za ba ai ma ita za a yi maka ita ina fata an fahimci ni to da yace fi qiladatin saboda wannan domin fi alfa wani lokaci tana zakkuwa bi ma'ana as-sababiyya kamar yadda an ka zo cikin hadisi na ibnu umar radiyallahu anhu uzibat imra'atun fi hirratin an azabtar da wata mata fi hirratin ai bi sababi hirratin ina fata an fahimce ni dan haka fi tana iya zakkuwa bi ana as-sabab li'illati kaza ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza qumtum ila salati kenan idza aradtumul qiyama ila salati idan kuka yi niyyar yin sallah domin nan qumtum fi'ili madi ne ko ba haka ba to an kace idza qumtum ila salati faqsilu wujuhakum yanzu sai mun zo mun yi sahu sahu sannan da alwala dole sai mun kaddarta alqiyam idan kuka yi niyyar yin sallah domin sai ka fahimci wannan da kyau a larabci dole sai ka fahimci uslubin larabci wani lokaci ana zakkuwa da idza bayan fi'ili ya zo ana nufin in kun aikata wani lokaci kuma wa idza halaltum fasadu nan yana nufin sai kun riga kun kare nan ko idza qumtum ila salati nufin kafin a shiga fi'ili ana iya zakkuwa da shi madi amma ana nufin bai kare ba ko ko ya kusan karewa ibn hisham al-ansari a cikin mughni labib an kutub al-a'arib yace wani lokaci ana zuwa da fi'ili madi ana nufin abin ya kare wani lokacin ana zuwa da fi'ili madi ana nufin abin yayi kusan karewa in kana son ka gane wannan wa idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna sai Allah ce fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf wa idza tallaqtumun nisaa idan kuka saki mata fa balagna ajalahunna sun yi kusa su kare ko sun kare sai ce fa amsikuhunna ku rike su idan mace ta fita idda ai ba zancin ka rike ta kenan ta yi kusan kare idda ina fata an fahimce ni to dan haka shi idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna wani lokaci shi fa balagna ajalahunna fi'li madhi amma yana nufin an kare wani lokaci yana nufin an kusa karewa fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna kaga nan fala ta'dhuluhunna nan bayan idda ta kare shi balagna ajalahunna da balagna ajalahunna na farko da na biyu suna da bambanci dole sai ka fahimci wannan sannan ka fahimci alqur'ani idza qumtum ila salati idan kuka tsayu zuwa ga sallah ko ba haka ba sai Allah subhanahu wata'ala ce to faqsidu wujuhakum a wanke fuskoki wa aydiyakum da hannayenku ilal marafiki har zuwa gwiwar hannu ko ba ita ce gwiwar hannu ba ko kusurwa waɗansu ke ce mata ko ina fata an fahimta to nan sai malamai suka yi sabani dole domin ita ila matsala gare ta na farko dai tana iya ɗaukan ma'anoni daban-daban daban-daban suna iya kai ma'anoni guda tara to cikin su wanne ne ake nufi kaga in ka zo sai kai tsayi amma dai a gurguje shin in an ka ce ila yana nufin sai an kai iyaka a tsaya ko ko ana iya wuce iyaka domin nan in an ce ilal marafiki waɗansu malamai suna ganin zuwa gwiwa hannu kenan ba za ta shigo ciki ba amma waɗansu malamai kuma mun muna lalla sai mun sa ta ciki to koko ilaiha an kace to kaka yaya za a yi wannan zahiriya da wata riwaya daga imamu malik suna ganin cewa shi kusurwa hannu daga nan baya ciki domin ilal marafiki aka ce sun ɗauki waccan ma'ana saboda ishtiraki sannan kuma al'aidi hannaye hannu kuma daga nan zuwa nan hannu ne zuwa nan hannu ne zuwa nan hannu ne zuwa nan hannu ne zuwa nan hannu ne to kaka ne ina ne ake nufi amma da ayatu ce ilal marafiq sai suka yi sabani amma jamhur sun tafi cewa shi yana daga ciki dalili kuma saboda na farko hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Jabir dan Abdullahi Imam al-Baihaqi da Imam ad-Daruqutni suka fitar da wannan hadisi suke cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idza tawadda'a idan zai yi arwalla adara alma'a ala mirfaqaihi zai zubar da ruwa har akan mirfaqaihi wannan kusurwa hannu kaga wannan ya nuna cewa ashe ana kai a can dalili na biyu kuma ita kullun ila ka kalla in abu guda jinsi ɗaya ne to in an ka ce ila ana nufin har bayansa zai iya shiga ciki amma in abin jinsi biyu ne to da an ce ila ƙarshen wannan wannan zai fara daga nan ne za ka yi maganin yan ƙur'aniyun dan Allah ya ce summa atimmu siyama ila laili sun kace sai dare ya shigo to alhali nan jinsi biyu ne da an kace aydiyakum ila almarafiqi shi mirfaq yana daga cikin hannu kenan ko da an je hannan hannan duk cikin yadda ake amma ila laili shi azumi ana yi ne cikin mi cikin yini ko ba haka ba kenan sakan na farko ko segondi na farko wanda dare zai shigo an gane ni da zaran yini ya kare segondi na farko dare ya shigo jinsi biyu ne to sanan ne zaka gane bambanci ilal laili da dare ya shigo bai dace a bari sai daren ya shigo ba don mi dan saboda farkon shi aka ci baka iya bai yiwuwa in ka bari dare ya shigo kenan ka ci gaba da yin azumi har zuwa lokacin da ba na azumi ba kun fahimci wannan da kyau da haka dai sabani ne na malamai amma dai zance mafi inganci kusurwa hannu tana daga cikin waɗanda ya kamata a sanya ta daga cikin lokacin da za a wanke sannan kuma faqtilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum sannan kuma ku shafa akan kawunan ku to alba'uha ita ma nan ba'un tana da matsala ma'ana goma sha biyu gare ta cikin larabci ka koma cikin muhunil labib an kutubil a'arib don ka gane wannan ina fata an fahimce ni babu lokacin lokacin da zamu kawo wannan imamu malik da imamu ahmad rahimahumullahu ta'ala sun kace da an kace wamsahu bi ru'usikum dukkan kanku ake nufi wannan ba'un domin ana cewa masahara sahu kenan ba'un an kawo ta dan ta nuna hannu zai damfala ko zai game da kai shi yasa Allah kawo wannan ba'un kuma hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam thumma masahara sahu bi yadayhi sannan ya shafi kansa ba a ce masu habi ra'asihi ba fa aqbala bihima sai ya je da su gaba wa adbara kuma ya dawo ma'ana ya je gaba da baya kaga wannan nun da hannu bi ake shafar kai kuma ana son a haɗe shi gaba ɗaya wannan hadisin kuma imamul bukhari ya kawo shi hadisi ne na abdullahi ibn zaid to amma kuma akwai wata riwaya sai waɗansu suna ganin alba'u wannan ba tana ruhin wato gaba ɗaya ba kenan su su ɗauke ta ba sai suka ce a'a wannan alba'u tufidul ilsaf wa tab'id domin wani lokaci ba'un tana nufin sashen abu kenan sai suka ce to kuma an yi wato riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na Mughira dan Shu'ba wanda yake cewa wa manas wa masaha bi nasiyatihi ala al-imamati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa akan al-imama rawanin sa ko sannan kuma da farkon nasiya farkon kai sai suka ce to nasiya in an aza farce guda uku za su haɗe ta kenan wannan nuna in ka aza farce uku ka ja da baya duka ya isa saboda nasu ya tafi aka ci to amma wannan ya nuna cewa akwai rawani akan kansa kenan kaga zan ce a ce a'a ba zai ba- wato bakin nasu ya ɗaya za a yi ma a'a tana yiwa saboda lalura ta sanyi ya shafa masashen kai sai waɗansu kuma imamu shafi ya ce a'a kai da za ka shafa kaɗan ko da gashi uku suka samu ya isa tunda alba'u tufidu tab'id ainan yashrabu biha ibadullahi ay yashrabu bi ba'dha yufajjirunaha tafjira dan babu wanda isa ya shanye kogin aljanna tashi ake nufi ina fatan kuna fahimta ta dan haka ku kalli in malamai suka kawo magana ba wai ga kawo nan su ne suke kawo ba balle ne koma gefe ya ce a kawai an faɗi magana ne ina fatan an fahimce ni amma zance mafi inganci za a kalli cewa duka gaba ɗaya katin a shafa musu shi yafi saboda hadisi da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa arjulakum ila alka'baini ko wa arjulikum ila alka'baini to nan ka akwai mazhaba ta yan shi'a sun samu sa'a abinda suke so su saba ma ahli sunna ina fata an fahimce ni qira'a ta nafi' da ibn amir da hafs da imam al-kisai da imam yaqub wa arjulakum shine rubuce a qur'ani dake hannunku kenan sai ya zamanto ma'atufi na akan wato fagsilu wujuhakum wa arjulakum amma sai an ka kawo i'tiradi wa msahu bi ru'usikum amma shi wannan a- a a ka'ida arwalla ai shi kai yana zuwa ne bayan an shafa mishi sannan a zo a- a- a wanke tunanuwa kidan i'tiradi an ka kawo ya kamata a ce fagsilu wujuhakum wa arjulakum to amma wamsahu bi ru'usikum wa arjulik wa arjulikum sai zaman to ma'atufi ne akan famsahu shin za a shafa ko ba za a shafa ba to nan ne sai yan shi'a sun kace a'a ai cira numa bai dace ma a wanke so kai kamata dai a shafa daga ina kuka samu wannan shi yasa da kaga dan shi'a zai arwalla shi kullun shafawa ne yake yi kun fahimce ni da kyau saboda mu fahimci irin waɗannan mutanen da mazhabobin su da irin yadda suke tafiya imamu tabari rahimahullahu ta'ala ibnu jarir tabari shaikhul mufassirin ya tafi cewa shi abin da ya gani tun da kira'o'i ne guda biyu dukkan su sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya halatta ka shafa wani lokaci ya halatta ka wanke amma ahli sunna wal jama'a ku ji mazhaba ta ahli sunna shine cinanu asalin su wankewa ake yi shafa idan ya zamanto an sa kuffi khuffi za a yi shafa sunna ta tabbatar da wannan duk da yake akwai riwaya daga Imam Malik wadda Ibn Ashir ya kawo ta a cikin At-Tahrir wa Tanwir na ganin cewa shi almasu shafa can ana iya a shafa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna sai ta zo ta yi bayanin ya ci gaba da wankewa kenan daga nan sai an kai nasu din shi amma ba nasu bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa wani lokaci yana wankewa in akwai wato khuffi takalmi ko ba haka ba ko akwai jaurab sune safa ko shoset sai ya shafa in kuma lokacin da yake wankewa na sai ya wanke to amma yan shi'a sun ta cewa waccan kira'a ai ilga'inta saboda su saba ma ahli sunna wal jama'a kuma za ku ga suna yin wannan suna kokarin yada wannan akida a cikin musulmi da haka ku hatara da su ina fata an fahimce ni dan haka kira'o'i ne wanda ta ce a shafa in dai shi ne za a shafa ma to lokacin da a- akwai takalmi ko a wani abu amma lokacin da za a wanke wankewa za a yi gaba ɗaya in babu wani abu waɗannan 'yan shi'an sun shigo muna kuma bayanai lokaci ya fara mutsuwa ba za mu iya bayani kansu ba amma karatu mai zuwa za mu sake komowa kan wannan aya sai mun yi bayani kansu saboda su bayyana gare mu sun gina jami'a a nan cikin yamai ta maza sun gina jami'a ta mata sun gina lise ta maza da mata sannan kuma sun gina gidan likita wanda suke taimaka ma mutane suna da embassy ko ambassad a nan suna ƙoƙarin yaƙar matasa sannan sun samu waɗansu malamai sun ba su kuɗaɗe sun gina musu gidaje sun ba su motoci don haka yana da kyau wannan aƙida mu fahimce ta da kyau dole waɗannan mutanen mu fahimci ina ne suka dosa mu san asalinsu mu san ina ne ake taimaka musu da kuɗaɗe da saboda su zo su na sharaɓanna a cikin ƙasarmu Allah shi mu da tsari a kansu daga gare su wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'baini har zuwa al-ka'baini nan ma ila tunda al-ka'baini suna daga cikin jinsi na cinanuwa kenan su ma za su shiga ciki waɗannan kasusuwan guda biyu waɗanda suka taso ko ba haka ba ya kamata ko idon sawu ake ce musu da Hausa ko idon sawu su ma suna daga ciki waɗanda sun ce ila sun kalli cewa ba su shiga daga ciki amma an yi musu raddi cewa jinsin cinanuwa ne waɗannan irin sahu suna daga cikin su kenan su ma za a sanya su daga cikin su wa in kuntum junuban fatahharu in kuna da janaba sai ku yi wanka kenan wannan ya nuna cewa in kana da janaba kai yi wanka ba sai kayi alwalla ba shine abin da su su fahimta ba da an ce idza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum to wa in kuntum junuban fatahharu ba a ce sai kun yi alwala ba za mu kai ƙarshen wannan ayar kafin mu dawo wa in kuntum marda in kuna da rashin lafiya aw ala safarin ko ku kuna akan balaguro aw jaa ahadun minkum min al-gha'ib ko ɗaya daga cikin ku yazo daga wajen ba haya aw lamastumun nisaa ko ku kun sadu da matan ku falam tajidu ma'an bu ku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan tayyiba sai ku yi taimama da turbaya ko ƙasa wadda take tsarkakakka famsahu bi wujuhikum wa aydikum ku shafi fuskokinku da kuma hannayenku guda biyu ma yuridu Allahu liyaj'ala alaikum min haraj Allah ba yana son ya sanya muku kunci ne a cikin addini ba duk addinin musulunci sauki ne wanda duk kaga shina son ganin addinin musulunci wahala ne wanda mutumin ko imaninsa ya karamci ko kafiri ga munan cikin musulunci muke kuma mu buga wahalar musulunci ba ko ba haka ba Allah shi muna tsari walakin yuridu li yutahhirakum Allah yana son ya tsarkake ku tsarkakewa ta imani tsarkakewa daga shirka tsarkakewa daga munanan dabi'u tsarkakewa daga datti walakin yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun Allah yana son ya ci ka ni'imarsa akan ku dan saboda ku gode ma Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh